ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدني كوبير hudu ne ko to muna hudu ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da daya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan babban masallaci na jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun sharhi ne game da ko kuma malam fauzan ya yi mana sharhi game da wata magana ta sayyidina umar allah ya kara masa yadda inda sayyidina umar yake cewa babu wani hanzari ko uzuri da za a iya yi wa wani da ya hau tafarkin bata tsammaninsa a tafarkin shirya yake kamar yadda babu wani hanzari ko uzuri da za a yi wa mutumin da ya bar shirya a tsammaninsa wannan shirya bata ce bayan an riga al'amura sun bayyana hujjoji sun tabbata to idan har an yi wa mutane bayanin hakikanin addini karkashin koyarwar alkur'ani da sunna hujjoji sun tsaya daram to babu sauran uzuri mutum ana iya masa hanzari ko uzuri idan bai sani ba ko ya fahimci kuskure amma mutumin da an bayyana masa al'amari an tabbatar masa da hujja to sai na umar ya ce uzuri ya yanke to a ƙarƙashin wannan Sheikh Fauzan ya ta yi mana misalai da ayoyi irin su wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun da innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun da fadin Allah wa man ya'shu an dhikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin to duk waɗannan ayoyi suna magana akan cewa dukkan wanda ga ƙur'ani ya ajiye shi ya nemi shiriya a wani alƙur'ani ya nemi gaskiya a wani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba zai samu ba ba inda mutum zai nemi gaskiya ya same ta sai cikin littafin Allah sai cikin maganganun manzan Allah da koyarwarsa to idan mutum ya makance ya yi watsi da alƙur'ani ya ajiye koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah da kansa ya ce nuqayyil lahu shaytanan fa huwa lahu qarin za mu sallada masa shaydan shine abokin sa ba za su iya rabuwa ba to ko duk wanda shaydan ya zama abokin sa faufau shi da kama hanyar gaskiya shi da hawa ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka za mu shiga kan gaba ta imamul wato gaba ta gaba ta malam barbahari inda ya ce ƙalal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa zalika anna sunnata ko da ke a gabar da ta gabata satin da ya wuce a wata matsala inda mala yake cewa ana iya yin uzuri a matsalolin ijtihadi ne kawai ana iya yin uzuri a mas'alolin ijtihadi wanda shi ijtihadi kowa gwargwadon malaka da yake da ita ta ilimi gwargwadon irin wato jari da mutum yake da shi na ilimi gwargwadon yadda ijtihadinsa zai zama gaskiya ko ya zama daidai gwargwadon karancinsa da ilimi da inda ya tsinci kansa a kai a ciki gwargwadon kuma ilimin da yake da shi da shi zai ijtihadi yanzu wanda ainihin wato yake cikin birni inda ga malamai nan burjik ga kayan karatu nan ga ɗakunan karatu nan da yawa yana da bambanci da mutumin da yake cikin karkara wanda akwai karancin malamai ƙila shi kaɗai ne ma malami a area gurin to kaga ba shi da wasu mataimaka a ariyar inda yake da haka iya abin da yake da shi na ilimi in ba ya shigo cikin birni ba ko kuma in ba yanzu da ake da wayoyi da zai iya kila tuntubar wani malami da ke cikin birni ba to dole zai yi ijtihadi ne gwargwadon ilimin da yake da shi ya ba da fatawa a inda yake rayuwa to kaga duk mutumin da ya iya gwargwadon ilimin da ya zo masa sai ya ijtihadi a kai ya yi daidai zai samu lada biyu ya yi ijtihadi ya yi kuskure to a nan kuma zai samu lada ɗaya amma kuskurensa ba za a yi amfani da shi ba sai ce wannan a cikin matsalolin ijtihadi kenan amma a cikin matsalolin da suke na tauƙifiya akwai matsalolin da ba ijtihadi ba wanda ake so ya ce ina ganin ko ya faɗi wani ra'ayinsa saboda matsaloli ne tauƙifiya shi babin ijtihadi dama a buɗe yake an bashi gwargwadon ilimin mutum gwargwadon zuzzurfan ilimi da yake da shi da malaka gwargwadon yadda za a ga yana yin ijtihadi ya istinbadin wasu hukunce hukunce ita kuma mas'ala tauqifiya to babu ijtihadi a cikin ta ba wanda zai yi wani kawo wani azanci ko wani ra'ayinsa game da abin da ya shafi tauqifi kaman abin da ya shafi al'amuran aqida wannan Allah madaukakin sarki ne kawai yake da ta cewa babun aqida ba wani wanda zai ijtihadi a babin akida ya ce yana ganin ya dace a yi kaza ko ya dace Allah a fassara Allah da kaza ko a siffanta Allah da kaza ba ijtihadi a nan sai dai ka siffanta Allah yanda Allah ya ce a siffanta shi da shi sai dai ka jingina wata magana zuwa ga Allah yanda Allah ta'ala ya amma babu ijtihadi a babin ainihin wato aqida saboda wannan janibi ne haƙƙin Allah ne zunzurutu shi ko ijtihadi zai iya yiwa mas'ala ce wadda ta shafi zamantakewa auratayya kasuwanci makwabtaka da sauransu amma haƙƙin Allah ba ijtihadi wannan kaman tsokaci ne da ainihin ya kamata a ce an yi a satin da ya gabata قال المؤلف رحمه الله تعالى وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع إمام البربهاري الله يمسى رحمه ya ce wa zalika bayanin da ya gabata yana nuna maka cewa annas sunnata haƙiƙa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal jama'ata da wato lazimtar jama'a kad ahkama ko wal jama'ata da jama'a kad ahkama amrad dini kullahu haƙiƙa sun kyautata al'amarin addini gaba ɗayansa sunna da jama'a waɗannan abubuwa guda biyu sun kyautata al'amuran addini gaba ɗaya wanda a baya ya gaya mana mecece sunna ya kuma faɗa mana mecece jama'a to in ka ɗauko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda jama'a ta farko su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to da hadisan annabi ko maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin fahimtar sahabbansa to waɗannan al'amura waɗannan abubuwa sun kyautata al'amarin addini gaba ɗayansa wata bayyana linnasi kuma al'amuran addini sun gama bayyana ga mutane fa'alan nasi littiba abin da ya zama ya rage akan mutane kawai su bi a sharh sharhin wannan magana ƙala rahimahullah shek fauzan allah ya masa rahama ya ce wa zalik anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra dini kullahu maganar barbahari da yace anna sunnata wal jama'ata sunna da jama'a qad ahkam qad ahkama amra din sun gama kyautata addini al'amuran addini kullahu gaba daya zalika wancan ismul ishara ne na wato zalika na abin da ya gabata ma'ana abin da ya gabata isharatun ila ma sabaka wannan ishara ce zuwa ga abin da ya gabata minal haffi na kwadaitar da mu da aka yi ala luzumu dariqati ahlus sunnati wal jamaa akan lazumtar tafarkin ahlus sunna wal jamaa wa qad sabaqa bi anna al murada bi ahlus sunna bayani ya riga ya gabata ga mai sauraron karatu abinda ake nufi da ahlus sunna al mutamassikuna bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wa sallam wa bi dariqatihi sune waɗanda suke ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke kuma riko da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan a birni suke ko a ƙauye suke na da ne ko na yanzu su ne ahlus sunna duk waɗanda suka yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka kankame tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam haula'i hum ahlus sunna waɗannan su ne ahlus sunna ko sun faɗa sun ce su ne ahlus sunna ko ba su faɗa ba in dai suna da wannan sufar ahlus sunna ne waljama'a humul ladina jitama'u alal haq su ko jama'a su ne wa'inda suka tattaru akan gaskiya walam ya tafarraku ba su yadda sun rarrabu ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa tasimu bi hablillahi jami'a ku yi riko da igiyar Allah jami'an gaba daya wala tafarraku kada ku rarrabu ijtama'u alal haq ku tattaru akan gaskiya walam ya tafarraku ko ijtama'u alal haq sun haɗu akan gaskiya walam ya tafarraku anhu ba su rarrabu ba ga barin gaskiya ɗin walam yahtalifu fihi kuma ba su saba ba a cikin al'amarin gaskiya ha'ula'i hum ahlus sunnati wal jama'a waɗannan su ake nufi da ahlus sunnati wal jama'a igiyar Allah ko ita ce littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riko da wannan shine ahlus sunna wal jama'a ba shi da ta cewa sai abin da alkur'ani ya ce ba shi da wani azanci sai yadda manzan Allah ya ce a yi sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ya yi umarni ya ce mu rike igiyar Allah igiyar Allah in ka koma cikin tafsirai za ka ga malamai abin da suke fassara hablullah shine kitabullah wa sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallam shine littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai su aka ce mu yi riko da su ga baki ɗayanmu aka ce mu yi riko da waɗannan kar mu rarrabu menene rarrabuwar sakin waɗannan abubuwa guda biyu ba abin da zai haifawar al'umma sai rarrabuwa ba wani abu da zai haɗa kan al'umma sai waɗannan littattafan guda biyu sai waɗannan abubuwan guda biyu domin duk musulmi na ƙwarai kamar yadda muka karanta a al'aqidatu tahawiyya duk musulmi na kirki ya yarda da alqur'ani duk musulmin arziki ya yarda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to tunda mun yadda da alkur'ani mun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to abinda muka yadda da shi shi zai iya hada kanmu ba abinda muka saba ba da haka duk wani hanya da ake ganin za a iya samun dunkulewa da mulmulewa guri guda matukar ba mu saki ra'ayoyinmu ba ba mu saki ainihin mazhabobinmu ba ba mu saki ɗariƙunmu ba ba mu saki ƙungiyoyinmu ba to ba za mu haɗu ba abinda kawai zai haɗa kan al'umma shine littafin Allah sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka Allah ta'ala ce wala tafarraqu ijtama'u su ko sahabbancan sun haɗu alal haq akan gaskiya walam yatafarraqu anhu basu rabu da gaskiya ba walam yakhtalifu fi basu kuma saba ba akan abin da ya shafi gaskiya to duk wanda suke da irin wannan hum ahlus sunnati ko haula'i hum ahlus sunnati wal jama'a amma alladhina farraqu dinahum amma waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka zama ƙungiya ƙungiya fallahu jalla wa ala Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙulu ni nabihi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ce lasta minhum fi shay'in ba ka tare da su a cikin komai duk waɗanda suka raba addini suka zama ƙungiya-ƙungiya kullu hizbin bi maladaihim farihun kowace ƙungiya tana alfahari da cika baki cewa su ne su ne su ne to waɗanda suka ƙiyarda a haɗa a ƙarƙashin inuwar wato littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka karkasa addinin su gida-gida suka yi ainihin wato wato ƙungiya-ƙungiya Allah ta'ala ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam kai baka cikin ɗaya daga cikinsu su lasta minhum fi shay ba ka tare da su a cikin komai innama amruhum ilallah sani dai kawai al'amarin waɗanda suka rarraba addininsu ƙungiya ƙungiya al'amarinsu ilallah yana komawa ne zuwa ga Allah sun yunabbi'uhum sannan Allah ta'ala zai ba su labari bi kanu yaf'aluna da abin da suka kasance suna aikatawa na rarraba wa mutane addini na rarraba mutane kungiya kungiya jama'a jama'a wato ɗariƙa ɗariƙa Allah ta'ala ce zai za su zo za su yi wa Allah bayanin me yasa suka hana mutane suka ainihin raba mutane da littafin Allah suka raba mutane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sa al'umma tara rabu gida gida وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقن فالإحكام معناه الإتقان domin sunna da jama'a ahkama ai atkana su ne waɗanda suka kyautata domin fal ihkam ma'anar ihkam bi kasril hamza ihkam ma'anahu ma'anarsa al itqan kyautatawa atkana amrad dini kullahu su suka kyautata al'amarin addini gaba ɗaya faddinu kulluhu addini gaba ɗayansa mahasurun fi sunnati wal jama'a yana tattare ya takaitu a cikin sunna da jama'a kama qala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa innahu yanda al'amarin yake man ya'ish minkum duk wanda ya rayu a cikin ku duk wanda Allah ya sa ya tsawon rai a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani da yawa zai ga aƙidu barkatai wannan ta saba da waccan waccan tana cin karo da wannan ba sai raktilafan kathira wani ya zo ya ce alkur'anin ma bai da shi ba wani shi kuma ya zo da tasa ƙungiyar ya rena manzan Allah ya wulakanta manzan Allah ya faɗi muyagun maganganu akan manzan Allah kuma gan shi yana da mabiya ko baka yi saka hana ba annabi sai mu'jizarsa ta cika sai mu'jizar manzon Allah ta tabbata ya ce sai an ga sabani mai yawa ba ma magani ba sabani ba an dinga ganin sa kenan ila yawmil qiyama annabi ne ya faɗi wannan yace man ya'ish minkum duk wanda ya rayu Allah ya sa yayi tsawon rai a cikin ku fa sayara ikhtilafan katira ba wanda ya isa ya hana wannan sabani shi yasa kowace irin guguwa zaka iya gani wani ya zo ya ce su shi kansa annabin kaza wani ya zo ya ce sahabban nasa duk ba mutanen kirki ba ne wani ya ce ku watsar da malaman mazhabobin nan duk shirme ne wani ya zo ya ce kaza wani ya taba Allah wani kai tsaye ya taba manzan Allah wani ya taba sahabbai wani ya taba manyan bayan Allah mutanen kirki malamai haka za ka yi ta gani wani ya zo ya ce su gaba ɗaya ma su sun yarda da auren jinsi kuma ka ga suna da magoya baya suna da kuɗi suna ta kuma yaɗa wannan da'awar wasu su yarda da shan jini wasu su zo da kaza za ka yi ta ganin abubuwa da yawa saboda kar kai ta wani mamaki wannan hadisin na annabi sai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayi manya ish minkum duk wanda yayi tsawon rai a cikin ku to sai ya ga sabani mai yawa gwargwadon yanda aka yi nesa da zamanin annabta ko gwargwadon yanda mutane suke nesa da alkur'ani da sunnar annabi gwargwadon yanda za su yi ta sabani gwargwadon yadda kuma saɓanin yana raguwa ne ya sake tsukewa idan mutane suna ƙoƙarin komawa zuwa littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma ma damar alƙur'ani ba shi ke jagorantar al'umma ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita ce a gaban mutane ba to gwargwadon yadda saɓani zai yawa da haka menene maganin saɓanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar al'umma cikin ɗimuwa ba sai ce fa alaikum bi sunnati duk yadda za a yi duk ruwa duk iska ku rike sunnata duk wani sabani da za a yi kar wani ya zo da tarin mutane ko ya zo da malin malin ko ya zo da rawani ko ya zo da dogon gemu ko dogon carbi ko dogon kwagiri ya raba ka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce duk wanda ya tsawon rai zai ga sabani mai yawa me ya maganin sabanin fa alaikum bi sunnati manzo Allah ce ku yi kankame sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnar kalifofin nan shiryayyu Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anil jami' la yaqi min sharri hadha al-ikhtilaf ba abin da zai tsare ka daga sharrin wannan sabanin babu shi azanci wayo dabara zilliya wa'annan duk gaba ɗaya ba za ta iya tsare ka daga fadawa cikin wannan saɓanin ba ila za a wayi gari kawai mutum bai yi aure ba ya fada cikin wata ƙungiya cikin ƙungiyoyin bata kuma ya dinga ganin shiriya ce ya dinga ganin daidai ne to don haka la yaqi min sharri hadha al-ikhtilaf ba abin da zai tsare ka ba la haula laka wala quwwa ba abin da zai tsare ka daga wannan sabanin fadawa cikin sa illa tamassuku bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam sai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ma kana alaihi rasul ita ce wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kanta wa ashabuhu da sahabbansa fil aqida abin da ya shafi aqida ka tabbatar duk yanda zaka yi aqidar ka ta zama irin ta manzan Allah ce da sahabbansa kar ka yadda da roman baki kada wani mai kaudi ya zo ya cusa maka wata aqida sabanin aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a babun aqida ka zama aqidar ku da ma'aikin Allah da kuma sahabbansa tsarkaka wal ibada haka ababun ibada ka tabbatar sallaka irin ta manzan Allah kake azuminka irin na manzan Allah aikin hajjinka irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karatun alqur'aninka ibadarka ta zama irin ta manzan Allah wal mu'amalat mu'amaloninka su zama irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninka da iyalanka ko ma gidan manzan Allah ka ji yayi mu'amala da iyalinsa tsakaninka da makwabtanka tambayi yaya manzan Allah ya mu'amalanci makwabtansa tsakaninka da abokan harkokinka na kasuwa manzan Allah ya yi cinikayya ya shiga kasuwa ya yi cinikayya ya ya yi mu'amala a kasuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'anda ba musulmi ba ya yi mu'amalance su ya yi mu'amalanci maza ya yi mu'amalanci mata yara ya manzan Allah yake mu'amalanta su manya ya manzan Allah yake mu'amalanta su ya manzan Allah yake mu'amalantar waɗanda suke shugabanni ya yake mu'amalantar masu kuɗi ya yake mu'amalantar talakawa ya yake mu'amalantar raunana al-mu'amalat wal akhlaq da ɗabi'u yaya ɗabi'u manzan Allah suke gaskiya rukon amana kyauta tausayi jin kai wayannan akhlaq din ka tabbatar ka kudurce ka ɗabi'antu da ɗabi'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal adab da ladubba ya manzan Allah yake kwanciya bacci ya yake tashi ya yake shiga banɗaki ya yake kusantar iyalansa sallallahu alaihi wasallam ya yake sa kaya ya yake tubewa ya in zai shiga kasuwa me yake cewa adab adabul islam don haka ka kasance kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu wa humul firqatun najiya kuma wannan ita kaɗai ce jama'ar da ta za ta tsira a gaban Allah ranar tashin alkiyama duk wanda ya kasance a kan yadda manzan Allah da sahabbansa suka rayu ya je wa Allah da wannan to su shi kaɗai ne zai tsira da haka in kaji an ce alfirkatun najiya tawagar da za ta tsira a gaban Allah ita ce tawagar da ta rayu a yadda annabi da sahabbansa suka rayu a babin aƙida karka yadda ku saba aqida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin littafan musulunci zaka ji aqidar manzon Allah ana nan ana ta karantarwa ko anan mun karanta al-aqidatu tahawiyya har sau biyu muna maimaitawa aqidar da take da goyon bayan alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a babin ibada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli azumin da kake ka tabbatar da irin na manzon Allah manzon Allah yayi aikin hajji yace khuzu anni manasikakum khuzu anni manasikakum haka babu mu'amala haka al-akhlaq haka al'ada ladabin shiga ban daki fita shiga masallaci fita shigowa gida fita wa humul firqatu najiya min baini 73 firqa wannan ita kadai ce tawaga ita kadai ce kungiya ita kadai ce jam'iyyar da za ta tsira a wajen Allah tsakanin jam'iyyu 73 da manzan Allah ya faɗa kullu hafin nar yace dukkaninsu wuta za su illa wahida sai jam'iyya guda ɗaya qalu sahabbai suka ce man hiya ya rasulullah wace jam'iyya ce ya ma'aikin Allah wadda za ta tsira wadda ita kadai ce za ta tafi aljanna cikin jam'iyyun da duk suna jingina kansu zuwa ga musulunci guda 73 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya ce yahudawa sai da suka kasu kashi 71 nasara sai da suka kasu kashi 72 yace wasa taftariqu ummati al'umman nan tawa sai ta rabu gida 73 su yahudawan da suka kasu kashi 71 manzon Allah ce duk 70 wuta za su guda ɗaya su ne suke kan yahudanci na gaskiya wanda suke tafiya akan attaura kiristoci sai da suka kasu gida saba'in da biyu saba'in da ɗaya duhu ta za su guda ɗaya su ne haƙiƙar biyan annabi isa na gaskiya ya ce al'umman nan tawa sai ta kasu gida saba'in da uku da aka har yanzu ka taro ƙungiyoyin da ake da su ko ɗariƙun da ake da su kila ba za ka kai wannan ba da haka har yanzu da sauran tafiya wata ma baka san ta ba baka san aqidarta ba baka san sunanta ba sai nan gaba fa sai ikhtilafan kathira din za ta bayyana manzo Allah ya ce al'umma ta sai ta kasu gida 73 kuma karka dauka wannan musulmi wannan ba musulmi kowa ce yake musulmi ne manzo Allah ya ce kuma duk wuta za su sai kwaya daya to nan guda ɗayan fa shedan yana nan yana ta aiki ba dare ba rana ya hana mutane bin wannan kwaya ɗayar ya yalwata ya kuma sauƙaƙa bin saba'in da biyu ya takure ya matsa ya nuna cewa wannan guda ɗayan ta fi wahala ko ya nuna ma ba ma ita ce mai bullewar ba sahabbai suka ce wa man hiya ya rasulallah wacce ce ƙwaya ɗayan nan ya ma'aikin Allah wato manzan Allah bai bar duniya ba sai da yi wa mutane bayani ya bar mutane alal mahijjatil bayda akan hanya fara tas lailuha kana hariha daranta kamar ranar ta yake wannan hanyar la yanzigu anha illa halik ba wanda zai karkace ga wannan tafarkin da manzon Allah ya yi shekara 23 yana bayanin abishi sai halakace Allah maɗaukakin sarki ka raba mu da halaka sahabbai ba su ƙasa a gwiwa ba suka ce ya ma'aikin Allah wacce ce guda ɗayan فهذه التي استثنيت فهذه التي استثنيت من هذه الفرق wadda aka togace daga wannan ƙungiyoyin jama'atun wata jama'a ce mutamayyazatun fitacciya faman hiya wacce ce ya ma'aikin Allah ƙala sallallahu alaihi wasallama fi bayaniha manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen bayanin wannan hanyar sai ya ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi ita ce wadda manzo Allah ya faɗa wannan hadithin hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 4595 Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi hadisi na 2640 Ibn Majah ma ya fitar da shi hadisi na 3991 Imam Ahmad a mujalladi na biyu cikin musnad dinsa ya fitar da shi hadisi na 332 hadisi ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abi huraira Allah ya kara masa yadda sannan shek nasiruddin al-albani a cikin as-sahiha silsilatul ahadith as-sahiha ya inganta wannan hadisin hadisi na 203 suka ce wacce ce yace ita ce man kana duk wanda ya kasance ala akan mithili kwatankwacin ma ana alaihi abinda nake kansa wa ashabi da sahabbaina to duk wanda ya hau kan wannan ita ce mai cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya rayu har ya koma zuwa ga Allah yana kan irin tafarkin da na rayu da ni da sahabbaina to shine wanda ya hau wannan kwaya ɗaya da za ta tsira ita ce wannan kai ka san cikin saba'in ɗin nan duk inda manzan Allah ya fito wannan ita ce mai cin duk inda ba manzan Allah fita daga ciki kowace jam'iyya ce in ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta kwashe kayanka da ko matsanka tunkan dare ma ka bata kar ka yadda da fida road ka bi cikakkiyar hanya manzan Allah hazza ne a ƙarƙashin wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u yayi dogon layi a ƙarƙashin dogon layin ya yi wasu ƙananan ƙananan zanunnuka ya ce wa anna haza siraɗi mustaqiman fattabi'uhu manzo Allah ce wannan shine titin nan miƙaƙƙe ku bi shi wala tattabi'u subula akwai ƴan ƙananan ƙananan titina a jikinsa yace ka ku bi su fatafarraqa bikum an sabili kana bin wa'annan za su ɓamɓare ka su yage ka daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da fata an fahimta ma alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam abinda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai wa ashabuhu da sahabbansa huwa sunna ita ce sunna din ai faman lazimahu duk wanda ya lazimci sunnar manzon Allah naja ya hau ainihin wato jirgin tsira qad naja duk mai son ya tsira to ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faman lazimahu duk wanda ya lazumci wannan hanyar har ya koma zuwa ga Allah naja ya hau jirgin annabi nuhu kenan ya tsira لقد فاز من كان الرسول إمامه يقود به نحو النجاة زمامه وكل من استعصى عليه أنامه yace duk wanda manzan Allah ya zama shine jagoransa ya tsira laqad haƙiƙa tabbas ba kokonto faza ya rabauta wane ne man kana rasulu imamahu wanda shi ba shi da wani jagora sai manzan Allah wanda ya saki kowane irin jagora ya ce shi manzan Allah shine jagoransa a aƙida shine jagoransa a ibada shine jagoransa a mu'amala shine jagoransa a cikin adab shine jagoransa a ɗabi'u a khalaq alfaza zai ce a gaya wa wannan laƙad faza ya rabauta ya ƙudu bihi na hawan najati zimamahu manzan Allah zai ja raga masa zai yi masa linzami ya masa jan gora na hawan najati gurin tsira tudun mun tsira wa kullu man ista'asa duk wanda ya ki bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi anamahu shi yasa manzo Allah ce kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba ila wa man ya'aba ya rasulullah qal man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba walizalika summu bil firqatin najiya malai ce dan haka ita wannan kungiyar wannan jama'ar waɗanda suke kankama da alqur'ani da sunnar manzon Allah bisa fahimtar sahabbai to waɗannan su ake kira da alfirqatun najiya kungiyar da za ta tsira a gaban Allah ba koyayya bace manzon Allah sai da ya bayani ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah bai bar duniya ba sai da sai da ya yi bayanin wace hanya ce ga irin yanayinta ga siffata duk inda ba manzan Allah ka fita duk inda aka ce ba a buƙatar sahabban manzan Allah a cikin wannan tafiyar zare jikinka daga cikinta halaka ce Allah ka raba mu da halaka qawluhu wa tabayyana lin-nas fa 'ala an-nasi littiba tabayyana lin-nas ya riga ya bayyana ga mutane anna amra dini kullihi al'amarin addinin nan gabaki ɗayansa fi luzumi sunnati wal jama'a gaba ɗaya yana cikin lazumtar sunnar manzon Allah da sahabbai faman yukhalifa duk wanda ya saba ma alaihi ahlus sunnati wal jama'a abinda ahlus sunnati wal jama'a suke kai na riko da sunnar annabi riko da alqur'ani ba mai faman yu khalifa ba alaihi ahlus sunna babu mai saba wa abinda ahlus sunnati wal jama'a suke kai illa ahlud dalal sai ma abota bata domin fama za ba'da al haqq illa dalal daga kin gaskiya sai me sai bata babu wani abu da zai biyo bayan gaskiya in ga ta kasake ta illa dalal face bata faman tarakal haqqa duk wanda ya bar gaskiya wa fi dalal ya riga ya fada ramin bata wal haqqu ita kuma gaskiyan nan huwa ita ce ma alaihi ahlus sunnati wal jamaa ita ce abinda ahlus sunnati wal jamaa suke kai duk inda suke a duniya duna gairihim ba wasun su ba قال المؤلف رحمه الله إمام البربهاري الله يمسى رحمه وعلم ka sani mai karatu rahimakallahu Allah ya ma rahama annad dina haƙiƙa addini innama kawai ja'a ya zo ne shi fa addinin nan min qibalillahi tabaraka wa ta'ala daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala addinin nan ya zo lam yuda ba a ajiye addinin nan ko fahimtar addinin nan ba ala uqulir rijal akan hankulan mazaje wa ara'ihim ko ra'ayoyin wasu mutane ba a kansu aka gina addini ba addinin nan daga wajen Allah yake ba a hankalin ba wani ne aka ce ya zauna ya kirkiri fikira ya yi ma tunani ko ya amfani da hankalinsa ya kirkiro ma addini ba ba ra'ayin wasu mutane ba ne addini addini shine wanda ya zo daga wajen Allah wa ilmuhu kuma ilimin addinin nan inda Allah yana wajen Allah wa inda rasulihi sai kuma wajen manzan Allah ba inda za ka samu fahimtar addini sai wajen Allah da manzan Allah don haka ko dai ka koma cikin alkur'ani ko ka koma cikin sunnar manzan Allah ko ka bata in dai addinin Allah ne to ba za ka same shi a ko'ina ba sai daga wajen Allah sai kuma wajen manzan Allah fala tattabi shay'an kar ka kuskura ka bi wani abu bi hawaka da son zuciyarka fatamruka min ad-din zaka fice daga addini fatakhruja min al-islam zaka fice daga musulunci fa innahu domin yanda al'amarin yake la hujjata laka ba ka da wata hujja faqad bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da yawan al'ummarsa bayanin sunnarsa wa audahaha ya yi fashin bakinta li ashabihi ga sahabbansa wa humul jama'a wanda sahabban nan nasa su ne fa jama'a da aka karka ɗauka duk wata tawaga da ka bi ba sahabbai a ciki to baka bi jama'a ba wa humus sawadul a'zam kuma su sahabban nan su ne jama'a mafi girma wasawadul a'azam jama'a mafi girma alhaku gaskiya wa ahluhu da masu gaskiya su ne asawadul a'azam faman khalafa ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam malayin ce duk wanda ya saba wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in a cikin wani abu min amri dini na al'amarin addini nan faqad kafara ya kafurta ko dai ya kafurta babban kafurci ko ya kafurta karamin kafurci don ya danganta da me ka saba wa sahabban akai wani abun saba wa sahabbai kafurci ne babba wani abun kuma saba wa sahabbai a kansa bai zama babban kafurci ba ashar addinu mala yace sharhi addini innama ja'a min indillah shi ne kawai wanda yake zuwa daga wajen Allah ba wani bane ya zauna kawai ke kirkirar abu da kwakwalwarsa ya gina mutane a kai ya samu magoya baya da almajirai da ɗalibai ake ta tafiya a kai ba daga wajen Allah ba wannan ba addinin Allah ba ne shi addinin Allah inna ma a kawai ka sani yana zuwa ne min indillah daga wajen Allah fa huwa allazi shara'a ad-din subhana ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda ya shar'anta addini falaisa li ahadin babu wani wanda yake da damar an yi shari'a dinan ya shar'anta wa mutane addini ya ce su yi sallah ko ya ce su yi azumi ko ya ce ga wata ibada su yi akwai lada ko in ba a yi kaza ba akwai zunubi ba wanda ya isa ya shar'anta wa mutane addini lam ya azan bihi lam ya azanillahu bihi addinin da ba shi Allah ya izini da shi ba ba wanda yake da wannan girman ba wanda yake da wannan kwalitin ba wanda yake da wannan matsayin na ya shar'anta wa mutane ya halatta musu ya haramta musu ya ce su yi kaza akwai lada ya ce kar su yi kaza akwai zunubi ba wanda ya isa ya shar'anta wa mutane addini ba tare da izinin Allah babu shi kar wani ya ma girma ko wane ne shi ko daga ina yake kar ya yi maka kwarjini bai isa ya shar'anta ma addini ba ƙala ta'ala domin ubangiji ta'ala ce amlahum a tambaye su su mushrikan nan amlahum shuraka Allah ya ce tambaye su shin wai ko suna da wasu abokanan tarayya ne tare da Allah shara'u lahum min ad-din da suke shar'anta musu wani abu na addini ma lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai yi izini da shi ba dan haka in ka zo ka ce ga wata ibada akwai falala akwai romo akwai shiga aljanna a cikinta ba Allah bane ya faɗi wannan ibadar ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a hadisansa ingantattu ya faɗi wannan ibadar ba to ka shar'anta wa mutane addini kuma baka isa ba Allah ya sa ana fahimtar karatun nan baka isa ka shar'anta wa mutane addini ba dan ba aiko ka ba kai ba ma'aiki bane kuma ba kai ne mahaliccinsu ba mahaliccinsu kadai yake da izinin ya shar'anta musu addini ko annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne domin ya gaya wa mutane addinin da Allah ya shar'anta musu ba shi bane ya shar'a shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya shar'anta mutane addini ba Allah ta'ala shi ya shar'anta mutane addini da haka baka da damar ka kawo wata ibada ka ce tana da lada ko za a shiga aljanna ko za a ba za a gafarta wa mutum ko za a ainihin mutum zai samu ladan kaza ba Allah bane ya faɗi wannan ibadar ba ma'aikin Allah ne ya zo da wannan ibadar ba kuma a yi ma biyayya kai ba ba wani mahaluki da za a yi masa biyayya akan haka domin Allah ta'ala ya tambaya ce a tambayi mushrikai am lahum shuraka shin ko suna da wasu abokanan tarayya ne shara'u lahum da suke shar'anta musu min addini wani abu na addini malam ya azan bihi Allah wanda shi Allah bai ma yi izini ba bai san da shi ba hadha tinkarun wannan inkari ne musuntawa ne wa tahzirun da jan kunne da tsawatarwa faddinu shi addini huwa ma shara'ahu Allah shine wanda Allah ya shar'anta wa ballagahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam manzansa sallallahu alaihi wasallam ya isar wa al'umma shi hadha huwa ad-din alladhi qala Allah jalla wa ala fi wannan shine addinin da Allah mai girma da daukaka ya faɗa a kansa yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب شرع لكم من الدين وبنجي تعالى شيء شرعا تامك الدين شيء شرعا تامك daga abin da ya yi wahayinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na addini ma wasa bihi nuhan irin abin da ya yi wasici da shi ga annabi Nuhu irin addinin da ya yi wasiya ya yi wahayinsa ga annabi Nuhu wallazi auhaina ilaika da kuma wanda muka yi wahayinsa zuwa gare ka ya Muhammad wa ma wasaina bihi Ibrahim da addinin da muka yi wasiya wa annabi Ibrahim da shi wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa wannan sune ulul azmi minar rusul an aqimud dina shine ku tsayar da addini wala ta tafarraku fi kar ku rarraba a cikinsa hada huwa shari'atul anbiya mala yace wannan ita ce shari'ar annabawa khususan haula'il khamsatu ulul azm musamman waɗannan ulul azmi din guda biyar hada dinuhum wannan shine addinin su ba sa yin addini sai abinda Allah ya musu izinin su ba sa umartar mabiyansu da su yi addini sai yanda Allah ta'ala ya shar'anta a yi masa addini wannan ita ce ainihin wato shine addininsu faman hada anhu duk wanda ya karkace ga barin wannan addinin a talafa anhu ko ya yi saba ya saba ga barin wannan addini halaka ya halaka wa dalla ya bata wa huwa mabaniyun ala tauhidillah shi ko addinin da Allah ya aiko annabawa da shi shine wanda aka gina shi akan kadaita Allah mai girma da daukaka wa tarki ibadati masiwa da barin bautar duk wanda ba shi ba wa taqayyudi bima shara'ahu Allah da dabaibayuwa da abinda Allah ya shar'anta karka kara karka rage ka takaita kanka iya abinda Allah ya shar'anta karka kara akan haka karka rage والابتعاد عما حرمه الله da kuma nisantar abin da Allah ya haramta hadha huwa ad-din wannan shine addini qawlu fadin salam yuda ala uqulir rijal ba a jingina addinin ka ba akan kwakwalan mazaje akan hankulan wasu masu hankali wasu su za su dinga amfani da hankalin su su gina ma addini wa ara'ihim ba a dora addinin ka akan ra'ayoyin wasu mutane ba laisa dinu mastahsanahu rijal addini ba shi bane abinda wasu suke ganin ya kamata ai yana da kyau ayi kaza to me aibin kaza me illa kaza an yi kaza ai muna ganin ba komai kuna ganin ku kusuwa addinin ku cewa kuna ganin ku suwaye kuke gani shine malai yake ce maka addini ba shi bane abinda wasu mutane suke ganin ya dace ya kamata wani mai azanci wani mai karatu ko na boko ko na addini ya dinga gani ai ya kamata ai yana da kyau a'a babu wani ya kamata addinin Allah tauƙifi ne yanda yace ayi haka za a yi malam mai lahallari ya gama karatun nan waya kifa inda amrihi wa nahyihi in an ce tsaya tsaya in an ce yi tambayi yaya guda nawa yaushe kenan kawai in aka ce sallar ishara ka hudu ake bukata kana yin biyar kana sana ta ɓaci kuma Allah ba zai karba ba dan ba biyar yasa ka kai kar ka ce to ai ƙarin raka'a ɗaya ai ƙarin lada ne ƙarin ibada ne ina laifin dan na ƙara raka'a ɗaya karatun qur'ani ba nayi ruku'u nayi nayi tasbihi nayi sujada nayi addu'a me illata illoli kai ka ƙara addini waye ce ka ƙara kai waye kai da zaka ƙara wa mutane addini na fata an fahimta dan haka addinin nan baya buƙatar ƙari baya buƙatar rage yanda yake haka ake so kai shi in ba za ka yi baka bari
yake cewa eh so nake ga gurin aura auhu
addini ba shi bane abin da wasu mutane suke ganin yana da kyau aura auhu ko suna ganin ko suke gani addini ba haka yake ba wani ya zo ya dinga ganin to ai ina ganin ba laifi ba aya ba ba hadisi ba kawai yana zaune ce ma ina ganin ba ai ba musamman addini ba abin da ake yi wa hawan kawara irin addini mutum ya jingina wa kansa jahilci kuma ya bada fatawa za ka ji mutane suna ko da yake dai ban sani ba ma amma da ya halatta ya fi tabbatar wa kansa bai sani ba a ƙarƙashin bai sani ba kuma ya bada fatawa duk da ban sani ba na san da kyau kai wannan abun duk da dai ban sani ba na san ba kyau to shi ne ake so a nuna maka cewa addini ba shi wani abin da wani yake ganin a yana da kyau a yi kaza a'a shari'a ce za ta ce yana da kyau to sai kuma ya zama mai kyau a wajen kowa duk yadda kake ganin yana da kyau in a mahangar shari'a ba mai kyau bane ba mai kyau bane duk yadda kake ganin munin sa in a hoto da mahangar shari'a mai kyau ne wannan rashin ganin kyansa a wajen ka ba za sa a saurare ka ila in ka zo da wani abu wanda shari'a ta ce ba kyau kai kuma kwakwalwarka take gaya ma da kyau to kwakwalwarka ta samu matsala
fa inna hadha laysa dinallah duk addinin da za a ce ai ina ganin yana da kyau ai kaza ko kuma ai ina ganin kaza to wannan ba shi bane addinin Allah
hadha dinun nas wannan din addinin mutane ne alladhina ahadathuhu wanda su suka kirkiri kayan su an fahimta mutum kawai ya ce ga wata ibada shi yana ganin ai ba wa me illa me laifin kaza dan mutane suna son su yi kaza ina ganin ina ganin kaza ka dinga jin mutane wai yana ganin to wannan in ka biye masa to addinin sa kake ba addinin Allah kake
amma dinullahi azza wajal Allah ya ce amma addinin Allah mai girma da daukaka huwa allazi shara'ahu shine wanda Allah ya shar'anta
amma ma ra'ahu rijal amma abinda wasu mazaje suke gani bi ara'ihim da ra'ayoyinsu fa hada laysa huwa dinullah fa hada laysa huwa dinullah wannan ba shine addinin Allah ba
wa inna ma huwa dinu man ra'ahu wannan addinin wanda yake ganin ne
fala yunsabu ila Allah min ad-din ba za a jingina wa Allah wani addini ba illa ma shara'ahu sai addinin da Allah ya shar'anta shi ala lisani rasulihi ta harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma shara'ahu gairuhu abinda wani ubangiji ya shar'anta la yunsabu ila Allah zalunci ne a jingina shi zuwa ga Allah in ka zo da wata ibada sai ka ce amma fa wanda ya shar'anta ta wani sai kai adalci ka ce wannan addinin fa ko kuma wannan ibadar da nake kwadaitar da ku ku yi malam wane ne ya ce tana da kyau malam wane ne shar'anta ta ko wane ne shar'anta ba Allah bane
wa innama yunsabu ila man shara'ahu sai dai ka jingina wannan abun ga wanda ya shar'anta shi
wallahu bari'un minhu kuma Allah ya barranta daga wannan abun dan ba shi ya shar'anta shi ba ina son a fahimci karatun nan da kyau kar ka ga wato in ka je ranar tashin alkiyama ba tare da wata hujja mai kyau ba ba za ka da ku ba karka ɗauka wanda kake ganin ka riƙe ɗin in ba tafarkin gaskiya ya kama ba ka sake shi in ba haka ba akwai ranar tsine-tsine tsakanin mabiya da shugabanninsu ko jagororinsu a addinance akwai wannan ranar idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al-asbab akwai wannan ranar
قال الله تعالى ubangiji ta'ala yace am lahum shuraka shin ko suna da wasu abokanan tarayya ne shar'u lahum min ad-din da suka shar'anta musu wani abu na addini malam ya azan bihi Allah wanda Allah ta'ala bai izini da shi ba qawluhu wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa sallam umuru ad-din tawqifiyya la budda min al-adilla anillahi wa rasuli fi umuri din lokacin yayi daidai wa daida to an ce lokaci yayi sai mu tsaya a haka insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik